بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر شاهد قوة جماد الأولى shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 16 ga watan November shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 16 cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba walafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan lissafi na ibn Taymiyyah asali ya gina shi ne akan bayani game da wato ka'ida ta kauna a cikin aqida wanda ke da alaka da kaunar da bayi suke ma ubangiji da kaunar da bayi suke ma sauran sha'air na addinin musulunci da kaunar da bayi suke yi wa annabin Allah alayhi salatu wassalam da kuma wato bayani akan yadda bayi za su samu ƙaunar Allah maɗaukakin sarki wanda ita ce abin nema a wurinsu. Dama dai mun ji yayi bayani akan cewa ita ƙauna tana daga cikin tuwasa na wato alaƙar Ubangiji da bayinsa, alaƙar bayi da Ubangijinsu a matsayinsu na bayi halittu a matsayin Ubangiji na mahalicinsu abin bautarsu. Za mu tashi inda Malam yake cewa, kama fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار malam ya ce kama fi sahihaini kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa salasun abubuwa guda uku man kunna fihi waɗannan ɗabi'u duk wanda ya same su waje da halawatal iman ya samu zaƙin imani wa fi riwayatin fi sahih a wata riwaya kuma yazo da cewa la yajidu halawatal imani babu wanda yake samun zakin imani illa man kana fihi thalasu khisalin sai wanda yake da abubuwa guda uku a tare da shi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama cewa Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi soyuwa a zuciyarsa fiye da duwar abu wanda ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan in zai kaunaci wani mutum ya kaunace shi kawai dan Allah wa an yakraha an yarja'a fil kufri kuma ya zama yana kin duk wani abu da zai mai da shi zuwa ga kafirci yana kin shi ba da yin an qadahu Allah minhu bayan Allah ya cece shi daga kafirci kama yakrahu an yulqa fil nari kamar yadda yake kin in ya mutu a sashi a cikin wuta dama malai yana cikin wani bayani ne akan wato ƙa'ida ta asul imani la'amali fil mahabba imani na a aikace wajen ƙaunar Allah maɗaukakin sarki wato aikinka ya gwada cewa da gaske ke ƙaunar Allah ba wai magana ta baka kawai ba shi ne ya kawo mana abubuwan da kaga yanzu waɗannan ba wai faɗa da baki ba ne kawai a'a za a gani ne a aikace tare da kai na farko shine ya zama cewa kana ƙaunar Allah ɗin da manzansa a zuciyarka, ƙaunar da take ta sha makance komai, ta yadda inda wani abu zai zo ga na Allah ga kuma wanda ba na Allah ba a gefe za ka zaɓi na Allah. Ga abin da zai faranta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a gefe, ga abin da kai zai faranta maka rai ko waninka ya zama ya yi hannun riga da na manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama, to za ka fifita na manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan wancan ɗin. Sannan ya zama wajen ƙaunar da kake wa mutane to ana ana nufin almahabbatu diniya don mu kiyaye dan adam a ɗabi'arsa yana da nau'i mun faɗa a baya yana da nau'i daban-daban na mahabba wato soyuwarsa yadda yake son wasu mutane ko wasu abubuwa ya sha bamban ta fuskar menene dalilin wannan soyayya akwai almahabbar diniya akwai almahabbar tabi'iyya akwai kuma almahabbatu shahwa almahabbatu diniya ita ce sanda a matsayinka na musulmi ko mumini kake wa duk wani mumini wannan sai in in kana da imani da zaran ka san wani mumini ne zaka ji kana son sa sawa'un kun taba gamuwa ko baku gamu ba ku rayu lokaci daya ko baku rayu lokaci daya ba ku rayu wuri daya ko baku rayu wuri daya ba yanzu da an ambaci sahabi Abu Huraira Aisha Sayyidina Anas dan Malik Sayyidina Abu Bakrin Jabiru dan Abdullah zaka ji a ranka kana son su ba wanda ake ambata ka ji cewa ranka bai san sa kaga baka taba ganin shi ba baka yi zamani da shi ba dan ce Maliku Shafi'i Ahmad ibn Hanbal Barbahari zaka ji kana kaunar su to wannan almahabbar diniya ne zamanin ku ba ɗaya ba haka ne yanzu kana nan Zaria za a ambaci wasu ahlus sunna a Sokoto a ambace su a Lome a ambace su a Kumasi a ambace su a Yamai a Bauchi a Katsina ko ina ne zaka ji kana kaunar su ko to almahabbatu diniya kenan wannan da zaran an ce ga wani ya yarda aka ji baka san sa to akwai kuma almahabbatu tabi'iyya dabi'ar dan adam kowa akwai irin abin da yake so da irin wanda baya so akwai kowa akwai irin matar da yake so akwai irin abincin da yake so akwai irin sitirar da yake so al'arwahu junudun mujannada to wannan zaka ga abinda dama can ranka yana son sani irin yanayinka yana son shi sai zama wani mumini da ake faɗa yana son abin kai baka son abu ta kuma wadda take ainihin muhabba ce ta mujanasa kusanci da, da, fahimtar juna wani saboda zama wuri ɗaya da kuka yi ko makwabtaka ko sana'a da ta haɗa ku ko wani irin yanayin aiki ko irin karatun da kakwai guda ɗaya sai kaga kun zo kusa da juna wani ko da ma ƙabilar ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba al'adar ku ba ɗaya ba matsayin ku social status ɗin ku ba ɗaya ba kuna iya ku yi alaƙa da shi ta boko ta siyasa ta sana'a ta kasuwanci ta makwabtaka da sauransu wannan da gwargwadon wannan ba a hukunta ta matsayin cewa addini irin wannan yakan yi ƙarfi ya zama kamar na addinin shi sa ake so ka yi taka tsantsan wajen shi yanzu kaga mutanenmu samari da ke son 'yan kwallo, 'yan kwallo waɗannan professional footballers, ai suna son sani da irin wannan son. Mutum yana son wani club, yana, yana, yana, yana mai ake cewa yana, yana supporting wani club ko? To, da ɗan wasan da ya zo club nan kawai sai ji yana son shi. Gobin ɗan wasan da ya ba club nan sai ji baya son shi. To, ana nan sai soyayya tana iya ta tsanani har ya zama yana da wani itikadi akan duk wanda bai son wannan ɗan wasan to zai jawo shi. haka ‘yan kallon fim suke, haka ‘yan kallon dambe suke, haka masu bin ‘yan siyasa suke, sau da yanayin tsanani ya bi zuciya, sau da aka ake so ka yi ta daidai wa daida, a habib habiba ka haunan ma, a sa'an ya kula ba gidaka yaumin ma. To haka soyayyen mutum da ababen duniya waɗannan abubuwan guda takwas da aka lissafa, kulin kana aba uku zuwa ƙarshen aya, to shi ma ana so ya zama kayi shi duk a bisa a bisa wato mataki da shari'a ta ba da dama na halasci na halasci kuma mutum yana iya san har wanda a wannan ɗabi'ar kana iya san har wanda ba musulmi ba za ga wani yana da aboki ko abokin sana'arsa ko makwabcinsa ma ba musulmi ba ne amma ɗabi'ar ta sa suna fahimtar juna bai sa musulunci halasta auren ba kitabiya ba musulunci halasta ka auri ba kitabiya an ka jarabta da santa musulunci ya halasta mutum ya sadaka da baki ta biya har ma majusiya ma a wasu zantutukan na wasu malaman amma dai shi ma abin da yake so na mana anan shine wannan ka'ida ce game da almahabbal amaliya kauna a aikace tana bayyana a haka sana abu na uku shine ta fuskar wato gujewa duk wani abu da zai iya mai da kai kafirci gujewa shirka gujewa riya gujewa bautar kabari gujewa istigasa da wani Allah gujewa jin tsoron wani Allah a zuciya irin tsoron da ake ji wa Allah gujewa sanya wa Allah abokin tarayya wajen bauta ko sanyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abokin tarayya wajen mutaba'a wannan abubuwan musulmi na kwarai wanda yake da imani to yakan guje musu saboda tsoron za su mai da shi wuta hakanan gujewa sabo duk abin da yake sabo shan giya cin riba zina luwadi annamimanci kaza saba wa iyaye wasa da sallah gujewa yin hukunci da sabanin hukuncin Allah zalunta bayin Allah duk wannan abubuwan yana kokarin ya guje musu saboda tsoron kar su kai shi wuta to duk wanda ya samu waɗannan ya zai ji zaƙin imani a zuciyarsa da gwargwadon cincirindin su da matakin da suka kai a zuciyarsa da gwargwadon ƙarfin ɗanɗanon zaƙin da yake ji idan sun ragu domin imani yana raguwa ya ƙaru kamar da muka sani da gwargwadon raguwarsu da ƙaruwarsu gwargwadon ƙaruwa ko raguwar imaninsa wali hadha fil hadisi saboda haka ya zo a wani hadisin cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda yayi soyayya don Allah soyayya ta addini wa abghada lillah in ya tashi kin wani zai kishi ne saboda mutumin ya cancanta ya kishi to da yana kin Allah wa ata lillah in ya tashi bayarwa zai bayar ne don Allah wa mana'a lillah in kaga ya hana kama to ya hana ka ne don Allah faqad istakmala al-iman to wannan ya cika imani wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud daga sahabi Abu Umamata Al-Bahili radiyallahu anhu aka yabo a cikin sunan Tirmidhi da wani lafazi daga daga Mu'adh Salih ibn Mu'adh Al-Juhani da wani lafazi daban kwatankwacin wannan shi ma isnadi ne kyakkyawa kamar yadda al-Imam Tirmidhi din ya ambata wa fil athari kuma yabo a cikin ainihin wato athari cewa ma tahabu rajul ma tahabba rajulani fillahi illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibi babu wasu mutane guda biyu da za su kaunaci junansu don Allah sai ya zama cewa wato wanda ya falala tsakankanin su shine wanda ya fi tsananta kaunar don Allah wanda ya fi ɗayan mutumin da ya fi nuna soyayyar don Allah to ya fi ɗayan falala li'anna hadhihi al-mahabbata min mahabbatillah saboda wannan kaunar da zaka yi wa dan uwanka musulmi saboda Allah to tana cikin wani reshe ne na ƙaunar da kake wa Allah Ubangiji wa kullu man kanat mahabbatuhu lillahi ashad kana afdal saboda kuma duk wanda san da yake wa Allah ya tsananta wala ne namanu ashaddu hubban lillah wa ga falala ke to idan kana tsananin ƙaunar Allah ne sai kuma ka tsananta ƙaunar bayin Allah da gurgurdan tsananta ƙaunar da kake wa Allah gurgurdan tsananta ƙaunar da zaka kaunaci bayin Allah wa khairul khalqi muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairi cikin halittun Allah gabaki daya cikin mala'iku da mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi dukkanin su wa khairul bariyati ba'dahu ibrahim na'am tsanani tsanani ya ya tsana tsana kenan ko tsana ko tsananta to tsanani Na'am, jazakumullahu khairan. Wa khairul khalqi mafi alherin halittu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul bariyati ba'dahu Ibrahim. Mafi alkhairin halittun Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Kama sabata zalika fil hadisi sahih kama yadda yazo a cikin hadisi ingantacce wa kullu minhumma khalilul lillahi kowannensu wato maji daɗin Allah ne. Hadisin da yake ishara ya zo a cikin Muslim a lamba hadisi na 2,300 da lamba 69 da aka ce annabi sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, Khairul bariyati Ibrahim, Khairul bariyatu Ibrahim. Domin wani ne ya tambaya annabi sallallahu Alaihi Wasallam, ko kuma wani ya annabi kirari yake ce ma annabi, ya khairal bariyya. ya kai mafi alkhairin halittu sai annabi ya ce zaka ibrahim ibrahimu dai duk da haka sai malamai suka fassara da cewa nabi sallallahu alaihi sallama ya kautar da zancen daga kansa ne saboda tawalu irin nasa ba wai dan ya zama haƙiƙanin al'amari ibrahimu din na sama da shi ba ai an san aka tattara dalilan gaba daya da matsayin to an tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana sama da Ibrahimu alaihi salam domin gashi nan kullun ana mishi addu'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta ya ubangiji ka tashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin nan abin yabawa da kai masa alƙawari nabi ya ce ku dinga roƙa mini Allah ya bani wannan matsayin ni kuma zan cece ku kuma ya ce wani matsayi ne da wani bawa guda ɗaya zai samu ina fata ni ne da faɗin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da khitamar risalarsa da sauran dalilai dai ɗaruruwan dalilai to amma saboda tawalu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ya bar wannan matsayi ga ainihin wato kakansa babansa Ibrahim alaihi salam babu sabani tsakankanin malamai kamar da Ibn Kathir yake cewa a cikin tafsirin sa yace babu sabani tsakanin malamai cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafi falala cikin annabawa yace sannan bayan shi kuma Ibrahim sannan sai Musa alal mashhuri inji al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir al-Imam Safarini shi ko cewa yi malamai sun yi sabani game da waye yake biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen falala shin Ibrahimu ne ko Musa haka yace yace amma Ibn Hajarin ya zabi cewa Ibrahimu ne kamar da ke cikin sharin Bukhari a Fatul Bari kenan saboda Ibrahim alaihissalam falalolinsa shi ma suna da yawa kamar yadda aka sani Allah ya yabe shi ya masa kirari Allah ya sanya zurriya mai yawa ta annabawa a cikin zurriyarsa Allah ya wanzar da ambatansa Allah ya ce duk abin da ma aka ce ya cika wa Ibrahim allazi waffa haka Allah ya mushi jarabawa iri daban-daban wa izwala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun sai da ya cika abinda aka aka umarce shi aka jarabce shi da shi shi sai ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibrahim alaihi salam za a tashe shi shi da suturarsa za a tashi kowa tsirara amma annabi ibrahim alaihi salam za a tashe shi ba za a ga tsarecin shi ba Allah zai mishi wannan alfamara na alkiyama Uh, haka al-Imam Suyuti shi ma ya tabbatar da cewa lalle Annabi Ibrahim alaihi salam shine mafi falala bayan annabin Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama uh, shine mafi falala saboda haka kamar da Ibn uh, Ibn Taymiyyah ya faɗa anan haka magana take da yake cewa malamai sun faɗa haka wal khullatu tatadammanu kamala al-mahabbati wa nihayatiha wanihayatiha alkhulla wannan matsayi na ƙauna na khalil wanda yake sama da habib da Allah madauki sarki ba sayyidina Ibrahim da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana dauke da kamala ta ƙauna da kuma ƙarke ƙauna ta kai iyakacinta wali hadha lam yusluhu lillahi sharikun fil khullah ya ce don haka ne bai yiwuwa a yi tarayya da wani a cikin zuciya ɗaya a ce wane khalilun rahman ne kuma yana da wani da yake ƙauna da matakin hulla ɗin kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai yiwu ne wa wani irin wannan soyayyar da ne wa abubakar amma babu space a cikin zuciyarsa da za a sa wani idan mutum ya kai matakin khalil to khalil ɗaya ake yi shi ne a yi Allah Ubangiji wannan ƙauna ta hulla idan ba ita ba to ba za a iya kowa ba haka kuda ɗan adam inda ya iya ƙaunatar wani ɗan adam ɗan uwansa zuwa ga wannan matakin to bai iya kuma ƙaunatar wani zuciyarsa za ta cika wannan hulla ta mamaye ta ba ta bar wani giɗi ko wani sarari da za a iya saka ƙaunar wani a bisa wannan matakin ba so da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kama ja fil hadith bal qala fi hadith sahih law kuntu mutakhidan min ahli al-ard khalila latakhadtu ababakar khalila walakin sahibukum khalilur rah khalilullah yace da zai yi ne riko da wani a bayan kasan nan nace wato ina son shi irin wannan mataki na so din ce to da na yi riko da sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai fa da uzurin sai ce amma saboda ni mai magana shine sahibukum yayi iltifati ni mai magana Allah nake wa irin wannan kauna Allah ya zabe ni a matsayin babban makaunacin sa zuciyata babu space da zan iya more irin wannan babban kaunar wafi lafzin ana abrau ilallahi ila kulli khalilin min khullati duk wani wanda ba Allah ba nayi na barranta daga irin wannan kaunar da zan yi masa ba zan iya masa irin wannan kauna ba sai dai na kaunaci ubangiji madaukakin sarki wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan ibn majah daga sayyidina abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda malam yace fa mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu lillahi min al-a'yani wal a'mali min tamami mahabbatillah kaunar abinda Allah yake so kuma ka so abin don Allah min al-a'yan na daga mutane sune a'yan wal a'mal ko wasu ayyuka Allah yana son manzanni da annabawa da mala'iku da salihai da waliyai da mutanen kirki da malamai da sharifai da duk wanda zaka ambata ka kawo dai hujjar cewa Allah yana son shi to san da zaka yi ma wannan wal a'mal da san da zaka yi ma ayyuka Allah yana son ikhlasi yana son sadaka yana son sallah yana son qiyamul layl yana son katin alqur'ani yana son hajji yana son azumi yana duk wannan abu ya zama kana son su a zuciyarka ya ce to duk waɗannan min tamami mahabbatin lahi ya daga cikin san cikar san Allah da gwargwaron yadda kake kin wani abu da Allah yake so da gwargwaron yadda san Allah ke da ke da rauni da na ƙasa a zuciyarka kaga duniya ce shi bai san hijabi shi bai san ya mata suna saka hijabi to wani rauni ne a cikin kaunar da yake wa ubangiji yasa yake wannan shi baya san daga dage wandan nan da ake ni ban so in ga mutum da gemu haka to wannan duka rauni ne a cikin kaunar da yake ubangiji shi sa yake iya kin wani abu da ubangiji ya shar'anta ni ba na son yawan jin kiran sallan nan sun da mu da kiran sallah to rauni ne a cikin kaunar da yake wa Allah na fata muna ganewa ko kuma wani ana saka katon alkurani sai sai ya ci da Allah ku wuce ku wuce ko bai son a yi maganar lahira ko bai son a kira mutuwa ko bai so a zo ana ana karantarwa ana cewa Allah ya ce annabi ya ce to duk wannan da gwargwadon raunin ƙaunar da yake wa Allah da gwagwadon raunin da ya samu wajen ƙaunatar ababen da Allah yake so ina fata muna ganewa wa huwa al-hubbu lillahi hubbu fillahi walillahi shine so don Allah kuma akan al'amarin Allah wa in kana kaseeran minan nasi yaglatu fi ma'rifati kaseeran min dhalika aw wujudihi shi da yake fa mutane da yawa suna kuskure wajen sanin waɗannan abubuwan da yawa ko kuma su san ko ko basu ma san cewa akwai wannan tafasil din game da kauna ba yanzu kamar abu da muka buga misalai da yawa zaka iya jin mutum ya faɗa haka amma da za a ce mishi to wannan yana baka kauna Allah zai musu yace shi yana kauna Allah wato yana tare da cuta da bai ma santa ba kenan yana tare da cuta tana ƙasa a cikin san da yake wa Allah amma bai ma sani ba kun ga adalci magana ibn taymiya da haka ba za a ce mishi kafiri ko batacce ko fasiki ko zindiki ko dan iska ko ko batacce duk ba za a ce mishi wannan ba sunan shi jahili abin tausayi ne a ilmantar da shi ya san kuskuren da yake ciki so da aiki duwar na'uban mutanen mu da yawa suna faɗan su musulmai wasu ma da sunan malanta ko da sunan boko ko wayewar kai ko ilimi ko ko da sunan expert duk suna faɗa wannan abubuwan ko to ba su san ma abin da suke ciki na kuskure ba fa yadhunnu fi anwa'in min al-mahabbati annaha mahabbatullah akwai wasu nau'o'in abubuwan da mutane suke yi suna tsammanin san Allah ne wala ta kunu lillahi ko ba dan Allah bane ba na Allah bane waƙe-waƙe da suke yi da sunan su ushaku ne ko bukukuwa da ake yi na maulidi ko irin zantuttuka da ake yi na na kirari zaka ji suna ana ana wa Allah kirari ko ana wa manzon Allah kirari kamar da ake wa kauraye duk suna yi har a dinga cewa wannan ai babban masoyi ne ga annabi alhal ko ba haka bane yanzu wani mawaƙi ɗin da ya rasu na Kano da shekaru da yawa da suka wuce haka aka yi ta ziga shi akan cewa ai babban masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi kuma ya rayuwarsa da yayi waka da ya dinga yi an kirga waka kala kala da yawa annabi ta fi kala 300 saboda haka sai mutane suka dauka wannan cikar kauna ce ko ba haka bane saboda ita kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addini ne saboda haka dole tana da ka'idoji sai abin da shi Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi sallama suka yi prescribing suka ce kaza kaunarsu ne to shine in kai ka kaunace su ba kai zaka kikiro abin da kaga dama kai ka ce kuma ai to wannan dole shi ne ake nufi da kaunar Allah ko kaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama yace wala takunu lillahi wa yadhunnu wujudal mahabbati mahabbatillahi fi umurin wala takunu al mahabbatu lillahi mawjuda wani kuma ya ɗauka cewa ai ƙaunar Allah akwai ta a cikin kaza ashe ko babu ita yana ɗauka rate hoton inyas rate carbi a wuya ya dinga tafiya a titi yana yana manzo manzo manzo yana yana kiran sunan annabi haka babu babu ladabi sai ai ta bashi sadaka ana ganin cewa wali ne ko zakiri ne ana tsammanin wai ƙaunar Allah ce ko ba haka bane babu ƙaunar Allah babu ƙaunar manzo Allah a cikin wannan abu bal qad ya'taqidu wujudal mahabbati lillahi wa takunu ma'dumatan akwai abubuwa da dama da mutane suke suna kudurta cewa ƙaunar manzon Allah ne ƙaunar Allah ne kuma ya zama babu ita a cikin wannan babu wa qad ya'taqidu fi ba'dil hubbi annahu lillah wa la yakunu lillah wata soyayya da zai dinga yi na dauka ta Allah ce ko ba dan Allah bace bal ya taqidu wujud al-ilmi aw al-ibada aw ghayr zalika min as-sifati fi ba'd al-ashkhas wal ahwal kamar yanda zaka dauka wani na da ilimi akwai mutumin da yanzu ana mishi kallon mai ilimi amma su masu ilimi na gaskiya sun san ba mai ilimi bane amma da an cika gari da labarin cewa mai ilimi ne allama ne shehi ne masani ne ana ta bashi laƙubba masu nauyi jahilan gari da sauran awam da sauran marasa kan gado duk sun yadda ana ta bin sa zagadai zagadai zagadai kalli dai wancan na na, na karo dan gida Nasir Kabara ne har yanzu akwai wanda suke kallon wai, wai malami ne an tuce shi har yanzu akwai masu wannan kallon zaka sa ta fara cewa ai an yi zalunci ana mashi kallon ilimi wani kuma ana mai kallon ibada abin da yake ana tsammanin ibada ne au gaida zalika min sifati ko sifofi fi badil ashkhas akwai mutumin da ake mai kallon mai kudi ko ake mishi kallon mai mai karama ko ake mishi kallon wato mai daraja wal ahwal ko wani yanayi da za a gani a dauka wannan yanayin na ilimi ne ko yanayi ne na ibada ko yanayi ne na kaza wala yakunu sabitan sai zama abin ba tabbas walan keluwa ce kawai irin mai yake ce mishi kawalwal ne ko hatta idza wajadahu lam yajid shay'a babu komai in kaje ya sabu zama'anu ma'a daga nesa in ka ji kawalwal ne akan titi sai ka dauka ruwa ne da kaje babu komai a wajen to haka mutane da yawa suke a wannan matakin wa qad ya'taqidu fi kathir min al-a'mali annahu ma'mulun lillah wa la yakunu lillah akwai wasu ayyuka da dama da za a ga ana yi a dauka dan Allah ake sai su zama ba na Allah bane ba haka Allah yace ayi ba kuma wanda yayi ba dan Allah yake yi ba ba Allah yace ayi ba fa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali al-batina wadh-dhahira yace kaunar a abin da Allah yake so na ayyukan sarari da na ɓoye ayyukan zuciya su ne na ɓoye ko ayyukan da mutum yake tsakanin shi da Allah mutane ba su san yana yi ba da kuma ayyuka na sarari wahiyal wajibatu wal mustahabbat wajibobin da Allah ya daura mana da mustahabbai idan kana son su idza ahbabta lillahi kana zalika min mahabbatillah yawa sallah da azumi da zakka da tasbihi da zikiri da aikin haji da ambaton Allah da jihadi waɗannan abin da kake da dalili akan Allah ne ya ce a yi, ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ya sunanta, su ne in ka so su don Allah, to shi ne ka ƙaunaci Allah, wa haza yujibu zalika, yujibu zalika muhabbatin lahi li'abdi, shi ne kuma zai Allah ya soka. Amma da abin da mutane ne kansu kawai suka tsara, su suka ƙirƙiro, su suke yi, sannan kuma suka sha alwashin cewa dole a yadda wannan ma ƙaunar Allah ne, to wannan baya ciki. amma abinda Allah ne ya shar'anta ya ce ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ya ce ayi kana yi kuma kana kaunar masu yi don Allah kai ma kana yi don Allah to wannan shine kaunar Allah kuma wannan yana iya samu maka kai ma da kaunar da Allah zai maka wato ka samu falalar Allah ya soka kenan ina hujja ibn timiya duba ya wannan da sai ce kama fil hadisi as-sahih an anillahi ta'ala a cikin hadisi ingantacce hadisul qudsi hadisin man adali waliyan faqad barazani bil muharaba nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce wanda duk yayi gaba da wani masoyina to kaman yana cewa ne ni ubangiji in fito mu yaki wama taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i maftaratuhu alayhi babu abinda bawa na zai yi ya samu kusanci zuwa gare ni kamar abinda na farlanta masa kamar yadda ibnu rajab yake cewa yace to kaga wannan yana nuna Allah zai yana lissafa siffofin da ake samun kusanci zuwa ga Allah da su wanne ne na farko shine at-taqarrubu ila Allah bi maftaradahu Allah alayka me Allah yace kai sallah azumi zakka aikin haji ikhlasi biyayya iyaye faɗin gaskiya cin halas ko to su ne idan kana yi za ka samu kusanci zuwa ga Allah Allah ya ce kai waɗannan kaje ka ƙi ka zo ka kama kiɗa ka kama rataye carbi da hoto ka kama maulidi ka ƙirƙiro wani zikiri daban can kana yi ka kama waƙe-waƙe kuma ka ce dole waɗannan su ne kake so kai a yadda da su Allah zai so ka ka kai ka tsara wa kanka wannan function din kai ka tsara wa kanka wannan ayyukan kai ka tsara wa kanka wannan wahalar da kake sha ba Allah ne ya ce ka yi ba shi kuma Allah ya ce bawana ba zai taɓa samun kusanci zuwa gare ni kamar kusancin da bawa zai samu in ya aikata abin da na ce ya aikata daga nan mataki na biyu wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba mataki na gaba da wannan shine bayan kusanci zuwa ga Allah bi fi'il wajibat wa tarkil muharramat mataki na farko kenan ko mataki na biyu shine bil nawafili ba'da al wajibat bil mustahabbati ba'da al fara'id nafilfili ƙari akan abin da aka ce kai an ce kai sallah biyar ka ƙara da nafilfili waɗanda aka ce ayi suma an ce kai azumi wata guda ka ƙara da nafifin da aka ce a yi an ce ka yi aikin haji sau ɗaya rayuwa ka ƙara ka ƙara a kan wannan an ce ka yi zakka ta farilla ka yi ka ƙara da sadaka to waɗannan ƙare-ƙaren su ne annawafil waɗannan nafilfili da za ka yi ta yi su ne bawa ba zai gushe yana yin su ba sai ya samu kusanci zuwa ga ubangiji maɗaukin sarki to idan ya samu wannan kusancin ya samu daga nan ne ya ce fa'iza a hababtuhu in na ƙaunaci bawan kuntu sam'uhun ladhi ya bihi sai yin zama ni ne jinsa da yake ji wa basuruhun ladhi ya bihi ni ne ganinsa da yake gani da shi wa yi ruhun ladhi ya biha ni ne kuma wato hannunsa da yake taɓawa da shi wa rijirhun ladhi ya biha ni ne ƙafarsa da yake tafiya da ita fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtushu wa bi yamshi wala in sa'alani la u'tiyanna ce in ya tambaye ni duk abin da ya tambaye ni sai na bashi al-imam ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam yayi ma wannan hadisin sharhi mai yawa ko kuma za ga magarin da ya faɗa masu kyau kwarai daga ce yake cewa ma'anar wannan wajen yasiru al-abdu ala darajatil huduri wal muraqaba bawa zai wayi gari a matakin kamar gashi ga Allah yana ganin Allah yana ibada Allah yana yana yana yana mushi supervision yana muraqabarsa daka fayamtali'u qalbuhu bi ma'rifatillahi wa mahabbatihi wa khawfihi wa ijlalihi wa shauqi ilayhi zuciyarsa zata cika da kauna Allah da shauƙin Allah da san Allah da tsoron Allah da bauta Allah shi zai dinga yin ibada a matakin ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka matakin ihsani kenan suna ka zama aikin shi perfect ne babu gi'i babu komai to a lokacin zai samu wilaya wadda duk abin da ya roƙa sai Allah ya bashi babu abin da zai roƙa Allah ba zai mushi Allah ba zai ki bashi ba duk abin da ya roƙa kawai sai Allah ya bashi wala in wala in ista'adani la u'izannahu duk abin da ya nemi in tsare shi daga shi sai Allah ya tsare shi a nan za ka ga ibnu rajab har ila yau a nan wajen sai da ya kawo misalai da yawa na wato irin wannan abin da Allah ya ma mutanen kirki na amsa musu addu'a kamar yankan wuka hasali ma akwai littafi musamman na ibn rajab mun shayin magana a kansa afon na ibn abid duniya shine mujabud da'wa wato tarajim ne da da da da athar da akhbar na ban mamaki na mutane da Allah ya amsa musu tambayoyi a ya amsa musu addu'o'insu tun cikin sahabbai irin su ala al-hadrami ala al-hadrami wani wani komanda ne wanda Allah madauki sarki ya mishi baiwa Allah ya rike mishi rana rana ta ki faduwa san da ya kamata ta fadi irin yanda aka yi ma annabin Allah Yusuf dan ya samu ya samu maboya da sojojinsa Allah ya mishi falala iri daban-daban Sa'd dan Abi Waqqas mun san labarin Sa'd da irin baiwar da Allah ya masa har zuwa ake ana roƙon shi dan Allah kaman addu'a so duk abin da ya roƙa kawai za a ga kamar yankan wuka ne da ya buɗe baki zai magana ce don Allah kakan mugu addu'a sadu ya yi addu'a Allah ya tsare ruwa daga ya nitsar da sojoji mun san kissa shida wancan da ya mai sharri cewa bai iya sallah ba da kaza da kaza cikin bukhari ko haka nan Sa'id ibn Zaid cikin sahabbai shi ma yana da irin wannan karamomin haka wannan ma kisa wannan mata Ar-Rubayya Ar-Rubayya bintun Nadr ko ƴar uwar Anas bin Nadr wata ciji wata mata ta cire mata haƙori annabi ya ce za a yi kisasi Anas ya ce wallahi ba za a yi ba ci haba Anas ana ci maka abin da Allah ya ce a yi kace ba za a yi ba sai ƴan uwan mata suka ce sun yafi sai annabi yake cewa akwai wasu mutanen da suka yi rantsuwa Allah bai barin su ji kunya ga irinsu nan haka in ka ɗauki abin nan nu'man ibnu ƙauƙal wani cikin shuhada uhud wanda ya ambaci ya ce ya Allah ina roƙonka yawan an je jihadin nan ka sa wani kafiri ya same ni daidai wuri kaza ya mun kaza ya mun kaza da aka kawo gawo shi yadda ya siffanta an sake an sare mai hanci an sare shi a kafada an yi kaza an yi kaza duk abin da ya roƙa sai da Allah ya sa aka mishi irin wannan suna nan da yawa ire-iren su abu musulun haulani abu musulun haulani wannan tabi'i cikin muhadramun wanda ya taho garinsu kafin ya iso madina ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ma yana da ajaib da wani mutumin kufa wanda jakin shi ya taba mutuwa yana kan hanya yanzu kawai ya samu riya ya alula ya sallah ya ce ya Allah na san kana raya matattu kuma na san kai ne kake fitar da mutane cikin itirari ya Allah ka taimaka mini wallahi in jakin na ya mutu yanzu ba da wani kayan kayan rayuwa shine shine dukiya ta Allah ka taimaka mini ka tayi mini zaki na kawai ya Allah kawai sai je yau zaki aka ce kai tashi zaki kawai sai tashi aka ce ya ci gaba da hawa jakin sa wajen shekara biyar ya sai da kayan shi wata rana ya je sai da shi a kasuwa kowa ya san wannan labarin a kufa irin wannan ajaib din suna nan da yawa da yawa Abu Sulh Khawlani ko waninsa ya taba Anas dan Malik ne wannan ko Anas dan Malik Anas dai wannan da ka sani na cikin karatu an taba yin wani fari mai yawa Anas ya je gonar shi ya adda ya ce ya Allah kai ka ba mu yaya kai ka ba mu zuriya ka ce mu kula da su Allah ka taimaka mana Allah kai mana ruwan da zamu kula da su aka ce akai ruwa a gonar Anas ita kadai ita kadai fama asaba ghairaha illa yasiran ruwan bai samu wani wuri wajen gonar ba sai dan gefe gefe irin da zai dan fallatsa din nan kawai Allah ya mai ruwa to irin wannan ajaib din suna nan da yawa a cikin bayin Allah an karanta littafin mujabu dawa za ka ga mamaki kuma duka labarai ne tabbatattu a tarihi me yasa suka samu wannan saboda sadaqu ma ahadullah alaihi sun gasgata wa Allah abinda suka masa alƙawari shi kuma Allah dama abinda yake nema a gumbayi kenan ya ya Allah ya, ya, ya san da gaske kake yi in da gaske kake yi to ko zaka ga aiki da cikawa a wurin Allah zaka ga har a yanzu dinnan da muke rayuwa a wannan zamanin duk bayin Allah da suka gasgata wa Allah abinda suke zaka ga Allah ya musu tagomashi a harkar da suke kai harkar da kake fa ko ta banza ce in ka gasgata Allah sai sai ya baka fatahi akan ta wallahi hatta bokon nan in kana cikin dalibai a makaranta zaka gane waɗanda suke kake ganin suna duka point nan da gaske ba fa zuwa suke su bacci ba fa sai sun gasgata da gaske abin suke yi tukunna zaka ga su ne karatu ba dare ba rana su ne addu'a su ne azumin litinin da alhamis su ne za ka ga ayyuka da suke yi na kulawa da addininsu wala za ka su suke da point a cikin department za ka ga sun fi kowa point amma duk wanda ya sa shiri ta yana shakiyanci yana abin da ya ga dama to haka zai ga man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a saboda haka abinda Allah yake so kenan ya gane da gaske kake yi to sai maka wannan matakin matakin wala in sta'adhani la u'idannahu wala in sa'alani la u'tiyannahu duk abinda ka tambayi Allah sai baka duk abinda kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga shi sai Allah ya tsare ka haka ya taima Allah ya taima bayin su cikin mutanen kirki a lokuta mabambanta wannan ita ce wilaya din wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min yakrahu almaut wa akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu Nabi ya ce, Allah ya ce, kuma babu abin da nake taraddadin aikatawa, kaman taraddadin wato karɓe ran bawa na mumini, yana ƙin mutuwa, ni kuma ina ƙin ba na son in saba masa, ba na son abin da zai bashi takaici, wala buda lahu minhu kuma dole sai ya mutu. Wannan gabar malamai su maganganu a kanta, saboda abin da ke cikinta zance ne wanda yake wato kurman baki zance da yake bukatar fashin baki shine kamar da muke faɗa jiya yana daga cikin musibar ta same mu a kasashen mu a ina nufin a nan Najeriya nan yankinmu na Najeriya a wannan zamanin shi da mutane za ka ji suna ikirarin cewa wai ba ruwansu da malamai kuma wai suna yin haka da sunan wai wannan abin da suke wai addini ne wai wani mataki ne na fahimtar karatu wai manhajin salafiya ne tsakani da Allah wannan bai da alaka da addini bai da alaka da manhajin salafiya bai da alaka da fahimtar karatu Allah ya nada malamai ya ce su za su bayanin addini kuma sai ka ji mutumin da shi ba malami bane bai bi kai matakin ɗaliban ilimi ba in an sa shi a mataki na kyautata mai zato a ce sunan shi mai saurare ba zai wuce wannan matsayin ba idan ko za a mishi fassara ko a mai mu'amala da irin mu'amala da yake sunan shi jahili sunan shi kenan in ba za a mai kyautatawa ko a yi kawaici ba sunan shi kawai jahili amma yake yana buɗe baki a cewa shi ba ruwan shi da malamai Allah bai aiko malamai ba kaga wannan bai san me Allah yake faɗa a littafinsa ba bai san me shari'a ta zo da shi ba bai yiwuwa a yi wannan addini na musulunci ba tare da malamai ba ba zai yiwu ba malamai su ne jagororin addinin musulunci wajen karantarwa wajen bayani a gurinsa ake jin fassarar mai Allah yake nufi mai annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallama kai jahili baka isa ka karanta tsura hadisai da tsura ayoyi ka dogara da naka tunanin ka fassara su ba zai yiwu ba to duk sanda wai idan aka samu wani malami ya yi wata fassara da ta saba wa tunanin da jahili yake cewa ita ce ya kamata a yi da kawai ce ba ruwan shi da malami wannan shi ne sinariyo abin da yake faruwa an ga wani hadisi ko wata aya ana cikin aiki da ita ko ana tunanin ga yadda aiki da ita ya kamata ya kasance sai wata rana bayan an riga an yi bildin wani tunani sai wata rana a zo a cikaro da maganar wani malami ko wasu malamai sai a ga maganarsu game da fassarar wannan nasoshin ba daidai da mu da abin da muka yi tunanin shi ne fassarar nassin ba. To sai mu ci gaba da riko da wannan fassarar tamu ta jahilai, ‘yan dagaji, mu yi watsi da ta malamai, mu ce mu ba ruwanmu da malamai. Wanda kuma ya ce zai bi ta malaman sai a tume shi da son zuciya ko bid'a ko bata ko duk abin da aka dama tume shi da shi. Yanzu kaga jama'a wannan wani irin jahilci ne yanzu hadisa na sallallahu alaihi wasallam cikin Abu Dawud da yake cewa inni la akulu muttaki'an bana ci a ittikai fasara da ake a islamiya cewa annabi baya yin ko dai dafe ko tsuguno in zai ci abinci ko haka ake cewa to wannan ba ma'ana hadisin ba kenan ba ma'anar shi bace mun karanta anan malamai suka ce abinda ake nufi da muttaki an annabi ce baya yi shine baya zama dirshan zai ci abinci saboda in wanda ya zauna dirshan alamar zai ci da yawa ne shi ko baya wannan zama a ce sai an zo dining table an zuba abinci an cire babbar riga an jaya hannu an yi waye a yana yana a gurguje zai dan tsuguna kawai ci daya biyu ko ya tashi ce ni la akulu muttaki'an wanda ta ce fasarar da malamai suka kuma haka yake a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisai da yawa haka suke da irin wannan abin nan amma sai ka ji a kawo mutum fasarar Ibn Taymiya Uthaymin Ibn Hajar Ibn Abdul Barri Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallamin ce ba ruwan shi da malamai to wannan ba ɗaliban ilimi bane ba mai harka addini bane kuma abin musi abin takeici ne musiba ce a cikin al'umma mutane su dawo cikin cikin hayyacin su ina nufin mu jahilai da mu masu saurare mu dawo cikin hayyacinmu ba mu isa mu yi addini musulunci mu fahimce shi wallahi tallahi wai mu ce kuma lamarin na malamai ba ba mu isa ba kuma duk mai faɗa haka zaka ga abin da yake nufi da malamai shine waɗanda ra'ayinsu bai ɗaya da shi ba amma yana nan yana bin wasu malamai akwai malaman da ya yarda da su ƙarya yake dole akwai malaman da ya yarda da su kuma yau ya yau ya ce bai bin ra'ayin wannan malamin gobe kuma za a faɗo ta maganar da malamin ya faɗa ta dace san zuciya kuma sai a yi rikima da shi akan ta kaga bai da wani manhaji da yake bi so da yanzu wannan hadisin a daidai wannan gabar dole a kuma a ga mai malamai suka ce game da shi ba kai fassara taraddudi dai mun san shine wato a ɗabi'a ɗan adam taraddudi shine abin da in yi ko ka in yi ko ka in kana ta abin nan auna yiwuwar yi ko rashin yi to kaga wannan ai bai dace da sifa Allah ba da wannan fassara ko saboda dole a nemi menene wurin yake nufi saboda kan ga kuma Abu Sulaiman al-Khattabi yana daga cikin malaman da suka fassara wannan hadisin a cikin sharhin shi na bukhari ma'alimus sunna nashi kaza da ma'alimus sunan da kuma a'lamus sunna ma'alimus sunna shine sharhi abu dauda ko kuma a'lamus sunna shine sharhin bukhari to a ciki sai yake cewa yace wannan hadisin yana da lahu ta'awilani yana da fasara ɗayan biyu wannan gaba ta ɗaya annal abda qad yushrifu alal halak fi ayyami umri bawa yana iya samun wani yanayi a rayuwarsa ya gangara kamar zai mutu min da'in yusibuhu aw bala'in aw faqatin tanzilu bihi wata rashin lafiya ko wani bala'i ko wata musiba da ta sauka mutum zai zama cikin wani yanayin da ana ganin kamar kawai mutuwa zai faidu Allah sai ya roki Allah ko wani ya masa addu'a fa yashfiyahu kawai sai a ga ya warke min ha daga wannan bala'i wa yadfa'u anhu makruhahu Allah ya tunkuɗe mishi abin da yake ki fa yaudu fa yakunu zalika mimma fa'alahu sai zama wannan aikin min fi'ili ta'ala ka taraddudi man yuridu amran thumma ya turku da ya yi kamar zai mutu mutuwa ta kusanto shi likitoci ma sun cire rai ka ana jiran dai a ji numfashin shi ya kare ko ana gida ana ta jiran kawai zai mutu ne ko wani bala'i wani hatsari ya ritsa da shi a wata gobara ko a wani hatsarin mota ko waɗannan matsiyatan su kama shi da ake cewa madid ko wani ko wata cuta ta sa mutum gaba duk ‘yan uwa da masoya an cire raiwa da tusiriyan Allah ya yi lokaci kawai ake jira, kawai sai ga yawarki, ba ana haka ba, sai aka kawai ya fita daga wannan bala'in, sai aka kawai ya abu ya canza, a ta mamaki cikin ikon Allah. To me ke faruwa? Da gaske ne ya kusa mutuwa, da gaske ne Allah ya so ya kashe shi. Amma kuma wata addu'a ko wata tashi ko ta wasu bayin Allah sai kuma Allah madaukin sarki sai ya fasa. a cikin kaddara Allah mu'allaka sai ya fasa sai ya kyale shi sai ya warkar da shi ko ya dawo mai da arzikin shi ko ya dawo mai da rayuwarsa ko ya tsirtar da shi daga wannan bala'in to sai aikin yayi kama da aikin wanda yake taraddudin zan yi abu kaza ko ba zan yi ba kaman taraddudin da kake yi wataƙila sai ka ɗebi ruwa za ka yi wanka ka kai ban ɗaki kana sa nan ka sai ka ji sanyi yayi ka ce kai wala ba zan yi wankan nan ba ana sanyi ko sai ka tafi abinka kaga wanda suke cikin gida za su ɗauka ka yi wanka an ga ka ɗauki ruwa ka shiga ban ɗaki ka ja ƙofa ashe kawai baka yi ba zubar da shi kai ka fito kamar yadda ake sanyin nan misali to sai aka yi wannan kwatancen ka taraddudi man yuridu amran summa yatruku to amma can ƙarshe tunda mutuwar dole ce to shine Allah ya ce wala budda lahu minhu ƙarshe dai Allah madauki sarki da Hausa zan faɗa Allah zai rufe ido kawai ya kashe ka to kun ga wannan saboda siffa ce baya cikin sunayen Allah al-mutaraddid ai yamma amma siffa ce ta wani aiki da ake bayani a aiki kuma babu laifi a yi bayani don a gane kuma ba za ka ce daga nan ba ka sa ɗanka suna abdul mutaraddid misali ce saboda Allah yana taraddidi ba za ka kiro Allah suna daga nan ba ka ji ma'ana ta farko ko ma'ana ta biyu ce ya zama ma'anar shi anna an ya kuna ma'anahu ma radattu rusuli fi shay'in ana fa'iluhu ka tardidi iyahum fi nafsil mu'min ce ban taɓa wato mai da ‘yan saƙona, mala'iku masu ɗaukar rai, mai da su in ce dole ku je ku yi aikin da na ce ku yi, ko da sun dawo da wani dalili ba su aikata ba, kamar koma wadda nake da mala'ikun mutuwa ce ku zo ku ɗauki ran wani. Mala'ikun mutuwa za su iya zuwa kan mutum za su ɗauke shi. To idan suka zo, in za su yi checking out na takardunsu gabaki ɗaya, su tabbatar da lokacin daukan shi haika masu dauke shi suna duba ko sai su ga ashe lokacin bai ba sai kuma su koma mutum ne yana cikin rashin lafiya yana cikin abin nan gargara sai an ga kamar ya suma ma ko wani ma sai an fara kwalala ya mutu sai a ga ashe da sauran rai to abin da ke faruwa irin haka mala'ikun ne wataƙila bayan sun zo sun gama duk abin da za su yi saura kawai su executing sai su ga ashe yana da sauran numfashi sai su koma sai kuma Allah ya ce ku sake komawa gobe ko jibi ko bayan mako sai dai an ɗauki ransa ce babu wani abu da ake haka a kai a kawo kamar kai da kawo da ake a kan ran mumini shi abin da ya faru da annabi musa alaihi salam aka zo ɗaukar ransa ya mari mala'ikan mutuwa kaga mala'ikan ya riga ya zo amma saboda allah ya kaddara cewa akwai sauran numfashinsa sai wannan abin ya faru da babu sauran numfashi sanda ya mari mala'ikan nan shi ma kawai falle shi da mari ya kashe shi tunda shi ya mari shi mutuwa kawai zai ta shi musa yana baran yana baran mutum ya mutu balat na malaika fa kaza musa fa kaza alaihi ko da malaikan ya fushi ya ya rama ka kashe shi kawai zai to amma tunda akwai sauran numfashi daga wannan komawar da malaika yi zuwa wurin Allah da maganar da aka yi da dawo da shi da aka yi kaga duka ƙarin rayuwa ne ga Musa alaihi salam ko to shine katardidi malaikan mutuwa ya zo ga annabi Musa ya dauke shi ba a dauka ba an tafi an dawo to akwai abin da babu abin da Allah ke haka kamar ɗaukar ran mumini ɗaukar ran muminin saboda Allah bai san muminin ya ji wahala amma kuma babu yadda aka iya inna lil mauti la sakarat wa ja'at sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wannan daci na mutuwa din dole sai an dandane shi Nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an bashi zabi ko aka ce ka zaba ko ka cigaba zama a duniya ko a dauki ranka sai Aisha ta iya cewa ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la kai tun ma ba tun ba a zo ma cikin rashin lafiyarsa ba tun bayan an saukar da abin nan idza ja rasul wal fata nabi ya fito kawai ce musu Allah ya ba wani bawan shi zabi kuma ya zabi wurin Allah sai aga Abubakar ya fashe da kuka sai sabai suka ce wannan dajijo shi kuma me haka kawai daga mal annabi yayi wannan zancen kake ta kuka me amfanin kukanka ko mu gane amfanin kukanka ba ya ce, To, ai, wannan da yake gaya mana, kuma ku gane ba ne, tun da shi ya fi kowa sanin manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallam. Kamar yadda Ibn Qayyim yake fada cikin alamul muwaqqi'i. Ci kaga Sayyidina Bakar shi ba a taba samun ko fatawa yayi ta saba wata annabi ba. Ba a taba samu ba. Yace ai wannan yana gaya muku Allah ya bashi zabi ne ya tafi gun Allah kuma ya zaba Allah ba mu ya zaba ba. Ce okay to Allah ya kyauta duk ba su gane ba a lokacin. sai da annabi ya mutu suke cewa wa kana abubakarin a alamana to kaga an bashi zabi tun wannan lokacin tun bai fara ciwon ajali ba aka bashi zabi kana so ka mutu ka dawo wurin Allah yace eh na zaba Allah aka sake bashi zabi yana cikin rashin lafiyar ko kana so a bakka a duniya yace a na zaba wurin Allah kaga saboda soyayya da yake wa Allah tafi soyayya da yake wa duniya kuma a lokacin fa al'amari ya riga ya gama shimfiɗuwa ne ga baki ɗaya duk kafiran da suke mashi munawa an gama karyasa an kashe na kashewa wanda Allah masharban tuba ya tuba mai guduwa ya gudu kamar ka ce duniya sabuwa tun da ake musulunci a makka daga shekararsa ta arba'in har zuwa wannan da zai rasu ta sittin da uku ba a taɓa samun abin da aka samu a kamar shekaru uku na na ƙarshe ba an ci ta buka an ci makka an ci hawazin an ci wane ne da wane ne an samu ganima komai ya zauna lafiya madina ta kafi yadda ya kamata kama ce shekara ashirin kana takara kayi ta kansila kayi ta ciyaman kayi ta gwamna ana nan kawai sai ka ci ta shugaban ƙasa kawai komai ya zo hannunka kuma sai a ce ga mutuwa amma ba ka zaɓi ko ka mutu ko ka rayu dole ka ce to ya Allah ana gana abin da ne tenuwa ɗaya aƙalla ce zai wuya wani ya ga cewa wato bayan ka gama ka gama wahala kana kasuwanci wajen shekara 40 kana ta wahala sai ka zo ka taba daidai inda zaka samu kuɗin suka fara zuwa alat suka fara zuwa irin gundun gundun din nan na gudaji masu ƙara din nan masu fasa waya musai malaika su ce maka to wallahi an ce ka taho ga mutuwa amma akwai option akwai option za a iya kyale ka a rage maka falalan lahira ce to wallahi ya mala'ika a dai duba ne a dai duba ma wani abu ne zan maka kasar an Najeriya inda hali sai wani abu ne ma sai za a yi wa mala'ika kasar an Najeriya da zarar an ci abu zai ce da inda wani abu ne ma wani alheri ne za a yi sai a duba a yi to jama kun ji wannan fassara da imamul khattabi ya wannan wajen ke bayan fassara shi akwai fassara wasu malamai daidai fassarori da malamai suka yi don nuna yadda za a fahimci wajen tsakanin da Allah yanzu jama'a wannan kana ganin zaki zai iya kawai kai da da da da da abin nan ɗinka da bugi bagiranka ko da ci da ƙarfinka kawai yanzu ka iya wannan jawabin babu babu hannun malamai wataƙila kuma abin da sa mutane suke faɗan haka wallahu alam Allah ya ji kamar albani namu da yake cewa wataƙila saboda ba su taɓa ganin malamai bane jama'a idan suna cewa malamai ƴan uwansu ƴan dagaji suke nufi ƴan uwansu ko sa'o'insu ko wanda suka ɗan ɗara suka ɗan ka san dama kana rigima da wanda ya ɗan ɗara ka kaɗan ne wanda ya ɗara ka da baka saka rigima da shi ba yanzu wanda kake ganin wallansa shine wanka sa'anka wanda ya dan fika shi kake rigima da shi yanzu kowa aji ne kai kana third class wani yana cin 4 kai saka ka ja da shi sai dai ka ja da irin ka master class ko wanda suke yan tutu din nan yan an dan haura kadan su mu'amalu su makafaru amma wanda yake can 4 ba ruwanka da shi sai dai ka dinga gaishe shi ko ana guru dole a dinga gaishe shi to haka haka a kudi ma to haka a karatu to ina ganin saboda suna cewa ba ruwanmu da malamai sun ɗauka waɗanda ake ambata su bin ba su usaimin su albani su shankiti su ibnu hajirin su nawawi su ibnu abdulbari sun ɗauka irin waɗannan malaman ne da muke rayuwa da su watakila sai suke tsammanin duk ɗaya ne wala watakila wannan shine shine uzurin ko da za a ba su wannan hadisin ta fuskar isnadi kun san yana da matsala ko mun taɓa yin karatu a kansa yana da cikin hadisai imam bukhari waɗanda aka aka tirjiya a kansu ibn hajirin wa min qablihi ibn rajab da kuma abu hatim razi da wasu sun yi magana akan matsalar isnadin sa saboda khalid ibn makhlad al-qatwani wanda wannan hadisin yana cikin manakir ɗinsa da ibn adiyin al-jurjani da suka kawo da makamantansu amma dai ƙarshe dai an dai kau da kai saboda karamar buhari da ƙarfin faɗa a jiɗinsa a harka hadisi domin alimamu zahabi shi da kanshi yake cewa walaula haibatul jami'i sahih yace wallahi ba dan kwarjinin bukhari ba yace wallahi la udda min manakiri shalla da wannan hadisi wallahi da da da'ifi da munkari ne da mari ba komai bukhari na da wata alfarma a kyalin mai kayan sa ba ta mun gane ba lokacin ya kare ne ta Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am sunan shi a alamus sunna ya alamus sunna ba mu da shi a nawa littafi ne mai nisa sosai ba a samun shi yanzu